أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقاً فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗurinmu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ungulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 21 ga watan Rajab hijira shekara biyu wanda ya dace da biyar ga watan uku shekara ɗaya. a darasinmu da ya gabata muna cikin soto taha mun tsaya aya ta tara. yau insha Allah za mu tashi aya ta talatin daidai bismillah al-rahman
يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم
فاصبروا فاصبر لما أقول فاصبر لما أقول
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم fasabir alama ya ƙulun nan bayan bayani da ya gabata allah subhanahu wa ta'ala ya ba manzon shi wata sanarwa ta cewa waɗanda suke izgili ko ƙin imani inda masu fahimta ne ko astuwa ne ya ishe su wa'azi irin abin su gani da idansu na garuruwa wurare da Allah ya halaka da wasu al'ummomi kuma sun gani da idansu yadda Allah ya da waɗannan gagarurin suna nan yau ba su rushe ba suna na asali wannan kaɗai kenan inda ganin abin aya ne a yi da an imani da haka dai ka ci gaba da fasabin alama ya ƙoro na na ba ana ba ana tasiriya ne ana ba shi haƙuri abin akwai ba shi ne akwai damuwa ƙwarai Allah ce mashi fasabin alama ya ƙoro ka ci gaba da haƙuri akan abin da suke faɗa kanka matsayi boka daba duk komai din an faɗi kan shi aka ta kai haƙuri kan abin da ta faɗa wasabbi bi hamdu rabbika qabla tulu shamsi wa qabla ghurubiha ka ci gaba da nan tasbihi da godiya ga ubangijinka kayan godawar rana haka kayan hadawar rana non suna ka sallar asuba da sallar asar cewa kuma ai ya kawo min ana illaili wasabbih wa atrafan nahar haka a cikin lokatayya na dare kai wannan tasbihin haka lokatayya na rana na ce a nan ƙarƙashin dukkan sallah guda biyu ta shiga cikin nan da an kama ganin tasbihi tahmidi don sunan ayyukan da ake a cikin sallah an bace sallah da wani bangaren abin da yake cikin sallah nan kenan umarni ne ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bautar Allah kuran kenan yayi abin da yake gaban shi kuran eh ka ci gaba da bautar Allah sahiya da majidare da rana kura wannan shi ce la'allaka tarda kenan ka ci gaba da abin da yake gabanka dan ka sami mana za ka yarda dan me ya da kamar kamar Allah ka cewa wala sabai duka rabuka fitar da wala sabai duka rabuka fitar da ubangijin ga zai ma kyauta da kanka haka ce ya isa shin fitar da ma'ana abin ka ce ya isa kenan ko barka bukatar ƙari Allah zai maka wata baiwa zai ma kyauta inda kada kanka zaka kai ka ce baka bukata kare wani in waya tabbata cikin sai bukhari cikin sai muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya bada labari kullu ta'ala Allah mai girma da buwaya zai kira a ranar lahira an shiga ma aljanna zai kira ya ahlal janna fa yaqulun labbaika rabbana wa sa'adaik zai ce ya ayan aljanna Allah zai wani kiran ga 'yan aljanna za ta amsa kira Allah muna amsa kira Allah to bayan da zai ce masa bai kula fa halar raditum ma'ana komi ya isa buku bukata komi shine fa halar raditum ma'ana komi ba bukatar ko ba wata bukata kun yi da komi za su ce rabbana mamma lana da Allah mai zai hana mai yarda wani adadin da mana tun tsarin na halittar ka kama kama abin da ka ba kowa ba kiran kama mana kyauta da baka ba kowa irin ta ba kiran me ya saura kiran ba ma bukatar komi a nan kenan sai sun da kan duk abin da ake na jin daɗi Allah ba su kuma ba sa bukatar komi ne na moriya na aji daɗi illa wani abu daban a nan Allah zai musu cewa cewa in zai ce in ce uhillu alaikum ridwani fala ashhadu alaikum ba'dahu abada an ce wannan shine karshen komi iyawa yau wa dirgima duniya yau mutum mai kudi ne iya gudun kudin su kare mai iko ne gudun yake iko ne kare komi ji zai ta bala'in duniya kada hankalin shi ga sa hannun shi kudin amma bai ka sun kare kuma sun kare ba ya mata da su ko ko bai mata da su kare za su in iko ne iya ga ya za a yi kubce kai kubce duk shine matsalar dan adam to wannan ga su cikin ni'ima bace bace komi ya ba bukatar kare zai su ga mai saura Allah zai ce musu a yau uhilla alaikum ridwani na tabbatar muku da yarda ta fala akhatu alaikum ba'dahu abada daga yau ba na ƙara hushi da ku daga kai lahi an hudaka ba hudaka an kare eh lahi an kare ba lahi ha fada an kare kenan gurin sai zaman nima kurin wannan shine kenan magana kenan Allah zai baka nan da kan da kace ya isa Allah sai ba duka rabuka fatarda Allah sama a cikin su wannan shine abin da ke wani aya ta gaba
wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrata alhayati ad-dunya لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى
Allah ce wala ta muddanna ainihka ila ma matta'na bihi azwajan min nan Allah subhanahu wata'ala yana ga manzon shi kakka damu idan ka kai rinka hanga ya rinka diba irin ni'imomi da mu muka musu su azwajan nima iri iri da take hannun kawar marasa imani wannan kadda ka kula da ita kakka kawo aka da ita yace wannan zaharatar hayatun duniya kawa ce adin duniya ne ba kishi duniya kai ɗauki hankalinka wa zuwa tsoron buka khair wa abuka arziki ma na aljanna ni'ima ta aljanna da Allah zai baka ta yi alkhairi kan dukkan wannan kawa tasu kuma wa abuka kuma ta yi wanzuwa don wannan karewa za ta komin daminta kuma Allah ta ya musu wannan abin zata haka jinota linafsin hun fi don mu jarrabe su ne kenan Allah ba su wannan dukawa da kake gani linafsin hun fi don mu musu jarrabawa ne Allah zai jarrabe su ne jarrabawa ce kuma wannan cewa irin tanadi da Allah wasu rabuka arziki da Allah ya tanada maka khairu ya yi alkhairi akan abin da suke da shi kuma wa abuka na Allah ya yi wanzuwa har abada bai yankewa haka nan kakka damu da duk irin abin da ka gani a wajen kahuri na duniya da jin ɗan duniya wanda kai mai imani kai ɗauki hankalinka kuna an wa manzan Allah wannan magana madin mai imani akwai jan hankali kada wata kawa ta duniya bakinta duniya ɗauki hankalinka ga mutumin banza ne akan bata yake Allah ba shi duniya ko da mutum yan wani turawa da yawa yan wani nan musulmi da yawa suke ruduwa ko shagala da turawa sun mallaci kaza sun mallaci kaza ci gaba waye ci gaba ci gaba waye daga iya abin iya mai wani mutsayi wani burkewa kamar da su kamar Allah gaba a wannan wani abu ne kawa ce jarrabawa ce kuma bakin ta duniya ka yi ƙoƙarin tanadin abin da Allah ya shirya ma 'yan aljanna wancan ya yi alkhairi akan da duniya in menene ne kuma wa abuka na duniya karewa yawanci kuma har abada ne shi ma da nake cewa kaddara ga mai hankali a ce duniya gidan karhe ne ko a tagulla shi ne komin karhe ne ya ce misali kai du a ce duniya gidan zinariya ne amma a ce lahira gidan tagulla ne karhe ne amma bai karewa wanne yaki wani zai kare shi yayi kun balle abin akasi ne na lahiran yayi khairu yaki na duniya menene ne kuma wa abuka kuma can hal abada bai yankewa kinan ga mai hankali ya kamata ka kula hankalinka ya bada mana ka himmantu kulawa da wannan wanda yake mahiyici kuma yanzu har abada ba na duniya mai karewa ba lalace gaba وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى
nan kuma sai bangaren tarbiyya ta kai da iyalai wa amur ahlaka bi salat wastabir alaiha kama iyalanka umarnin kulawa da sallah kuma kai kanka ka yi haƙuri akan wannan sallah in wa sallah ita ce ibada ta yau da kullum kuma ita ce ibadar ta ƙunshi dukkan wani nau'in bautar Allah ɓangaren azkar ɓangaren sujada ruku'i khushu'i da abin da ke na bautar Allah wata ibada ta musamman ta ƙunshi dukkan nau'in ibada sallah kuma ga ta lokatayya daban-daban kawo an jima ka dawo ka yi ta asa kana barcin ka barci ya daɗi a ce aikin sallah lokacin sallah asuba ka bar wannan barcin ka bar matsala ka tashi ka huta ka je sallah an jima kai ka kawo azhar ta yi an jima al'asar ta yi magarba ta yi haka kurin take to wannan shi ake kenan ka yi haƙuri kuma kama iyalanka umarnin su masu kula da ita wannan wajibi ne kan duk mai imani na kulawa da iyalai babban aiki ne da kullum sallah wannan Allah ka ce lanasa alka rizukan lanasa alka rizukan ba mu tambaye ka mana ba kallafa maka ba arziki neman abinci shi zai dan akwai da yawa yawa nawa ke kama ka wannan magana a baka wallan abin nan harkokin duniya ne mun mutar sai muna kasuwa an dare an yi wane ne abin kenan neman abinci ya hana shi ma kula da sallah ko kula da iyalan shi wannan arziki a hannun Allah yake babban aiki kulawa da ibada shi ne malama ke cewa a wannan aya tana karantar da kai kulawa da wannan umarnin Allah ka umarci iyalanka ka ba su muhimmanci ka kula musu muhimmancin sallah kai ka kula ka wani abu ya hana ka yin ta duk abin da kake lokaci ka aje ka zo kai wannan iya baka cewa Allah iya wani alƙawalin kulawa da ciyar da kai da arzikinka a ce na akwai bishara na magabata tana cewa akwai bishara kulawa da sallah Allah na taimaka maka wajen cin ci gaban rayuwar ka ta duniya kanta wani cikin wata ruwaya da imam tirmidhi da ibn majah manzo Allah ke cewa ya qulu Allah ta'ala ibn adam tafarraga li ibadati amalu sadraka ghinan wa asuddu faqrak wa in lam taf'al mala'atu sadraka shughlan wa lam asuddu faqrak wanda ke cewa Allah mai girma da buwaya na cewa ya ɗan adam ya bin adam ta farraga da ibadati ka ɗaitu da naka kula da ibadata ke zauta ita ce kenan a gabanka ibadar Allah ita ce a gaba ta komi ta idan kai haka Allah ce a mala'u sadaka rinan zan cika ƙirjinka da wadata zuci eh shi ne wani ita wadata ita ce wadata zuci annabi sallallahu alaihi ke cewa ليس الغنى عن كسب العدل لكن الغنى عن غنى النفس النبي يقول وداتا با يوان كايا بني با ماتيريال a hakikanin wadata wadata zuci kun ɗan wa a aikata kana gani daga mutum komai duniya Allah ba shi wani sai sai garin nan amma zuciyar shi babu hutu haf kurin kuɗi kurin babu cin dare da sahi an tashi sahi da sahi bai da bai nutsuwa kaga mutum bai shi da abin kike amma yana da nutsuwa ta rayuwa kenan nan magana Allah in ka kula da ibadar shi zai sa maka wadatar zuci kuma ce wa asundu faqarak kuma talaucin zan kare mashi eh ka samu kuma kai godiya ga Allah wannan dan ka kula da ibadar Allah yace wa illam tafa'al in wa har baka hakan ba kenan neman duniyar ya shagaltar da kai fagabagamtar duniya ba ruwan kan ibadar saboda neman kudi neman abinci to anan kace kuma Allah ce mala'atu sadraka shughlan zan cika zuciyarka da harkoki kuran fi kayanan fi an jima kayanan harkoki nan ba nutsuwa ita ni kuma Allah ta haka zan cika zuciyarka da harkoki kuran shugul kuma wala masu da kuma wala masu da fakarka kuma talaucin naka baka bana kare ma shi kai da shi wannan shine magana yarda ko dogara da abin da Allah wata ruwaya daban kuma Imam Tirmidhi ka Ibn Majah manzala yake cewa sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana tudunya hammuhu فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت آخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتت الدنيا راغمة yace maza da kake cewa duk wanda duniya ce ta sha mai kai ita ce kurin a kun duniya kurin a baka duniya kurin sha mai kai neman duniya to shi kuma Allah zai raba da zai ba ce zai raba mai hakokin zai raba mai hakokin har kuci koyi na kasanan fi ya ne fi babu tsuwa ya ce haka Allah zai raba mishi al'amarin shi kuma a sa mai talauci a bai ganin ko mai abin da ya mallaka a sa mai talauci a ido duk abin da ya mallaka bai ganin shi kuma ita duniyar ba za ta zo ba sai abin da Allah ya gargaɗe kaddara mishi bai kawo ta sun ta zane ma bai ka samu ko kina haukar da bai kawowa ya tayi kuma kullum duniya abin da Allah ta shi naka ya ce amma wanda ya zamanto duniya ce lahira ce ta shame kai Allah zai tattara mai al'amarin shi ya sa mai wadata zuci kuma duniyar za ta ko ba ta so dole nan shi ne wa magana cewa kawa iyalanka umarnin kulawa da sallah kuma kai ma wastabir alaiha kai hakuri jimiri akan wannan sallah la nas'aluka rizqa ba mu tambaye ka ba ba kallafa maka ba neman kudi akan ka arzikin kanka ke arzikin hannun Allah ke ita na nuna rizquk mu mu Allah ce mu ne masu arzita ka kuma wal aqibatu lit taqwa an kai an kawo kyakkyawan karshe iya gabai masu tsoron Allah Allah samu alamin su ci gaba وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى
وقالوا لولا يأتينا بآية نعلى سبحانه وتعالى يوم لابارن إزجلي دكاهوريك وعنه صلى الله عليه وسلم suna cewa laula ya tina bi ayati min rabbih me ya hana in shi hadda manzo ne ya zo mana man da wata aya daga wajen ubangijin shi wata ke tabbatarwa da shi manzo ne na Allah Allah ce awalam da atihim bayyinatu ma fi sabil ula in aya suke nema bai ishe su aya ba ga qur'ani da ya zo da shi iya ba su labarin al'ummomi da suka gabata labarin attaura labarin injil labarin balibin isra'il annabawansu da suke alfahari da su annabawan salama ya ba su da wasu labaran iya nan a rubuce su sun san haka yake wanda yake tabbas haka suka da alittarinsu wasu ma labaran ya sha annabawansu su kama-kama ne ba su da kata a wajensu amma zama su labarin kamar a gaban shi aka yi irin kisa musa da yawon da ƙura'ani ta zo dukkan ƙura'an ta zo tun daga bakar hata nas har ƙasa har kusan izi ta hazu ta zuwa ta alfajar labarin musa da fir'auna allah ya kawo a yi nan a kawo nan a kawo nan a kawo nan kamar annabin shi ne labarin da su ba su da shi da kisa yusuf alaihi salam shi ne jigon su ko amma da bai yusuf alaihi salam kisa annabi har bayan tun daga farko tun farkon ta wace kawai ta rijiya tun da gidansu labarin dalla-dalla rijiya masar dabin da ya yi kwata-kwata ko abin haka yake tabbas duwanda kenan ya ishe zama to wadda su san ce wannan manzo ne daga Allah ba ɗan ra'ayi ba ne ba inda da gaske suke suna neman aya ne ƙur'ani ya ce zama to aya shi kaɗai ne wata ruwaya wadda imam bukhari to musulmi ya ruwato manzana sallar ke cewa mamin da biyu illa wa kad uce min al-ayat ma amana bi al-muslimin ba al-bashar to wa inna ma kana lazi ututu wa hayya ahahu Allah ilayhi wa inni la arju an akuna akasarhum tabi'an yawm al-qiyamah manzon sai yake cewa babu wani annabi cikin annabawa sai an bashi wata aya wanda in dai mai imani ne in ya ga wannan aya zai imani da aya ce daga Allah ai imani in dai mutum ya ga aya zai imani idan ya tana amfani yace to amma ni abinda aya ta ya ce wahayi da Allah ya mini shi ne kenan ƙura'ani shi ne babbar aishi ɗan waye zai ina magana sandan musa ina magana tofana ina magana kwa duk babu su sun wuce ina magana magana isa da mutum ina isa da giman su ba zai baka ce ya tara mata ce amma ga ƙura'ani a gaban kowa tun farko har yau ƙura'ani aya ce a duniya gashi na a gaban duk wanda ya san me magana me ya tsara magana balaga fasaha da komai da Qur'ani har yau aya ce har a wajen kawuran sun imani da usulubin Qur'ani tsari ne kyakkyawa na wajen magana wannan kada yake da sai zamanto aya inda ayar suke nema shine kace awlam ta'tim bayyinatu ma fi sufil ula in aya suke nema abinda yazo a bayyane bayanin da yazo na cikin littafin farko da yazo annabi yazo musu da shi ba tabbas yazo musu da shi ذاك ولو أن أهلكناهم ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ولو أن أهلكناهم بعذابه من قبل قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخضع ونخضع نعم الله يتولى متنا dan ka san kullum in izgili ne ba hujja ba ai ba suke nema izgili ne kura yace walau an halakana bi azabi qabli inda har halakar da su muka yi da wata azaba kahin zawwal qur'ani kan zo manzan da ƙur'ani laƙalu rabbana laula arsalna rasula zasu Allah da ka aiko mana manzo man Allah da Allah ka zasu da Allah ya aiko da manzo man fa natabi ayataka Allah da ka aiko da manzo za mu bi ayoyinka min qabl an nadilla wa nahza ka himma kaskanta mulakanta gari to ga manzon yazo ayyaka da wannan iya tabbatar ma ba neman gaskiya ba suke da gaske ba neman abu suke da gaske wanda mutanen ga halin inda wata azaba ta zo ta ce to ai da manzo zo ga da mun imani da mun koma shi da mun koma Allah shiriwa to ga manzon ya zo amma ga irin izgili iri iri da suke mishi don haka ba magana mace ta aya ba kul kullum قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى
da haka kenan dai al'amarin ba aya ba ce kurin shegantaka ce ake imani da kurin Allah ce ƙula gaya musu kullum mutarabis ni da ku kowa mai jiran ya a gano mai ƙarya da mai gaskiya kowa ya yi jiran abin zaɓa kuna mun jiran sharri ko ba ka zaɓa da kuna muku shirin azabar Allah cewa kina wannan kowa iya jiran ɗan uwan shi na ka fatarabbasu kuma ku zan ku tsaya ku yi jira an gani ni ko ku waye ki kan gaskiya waye ki kan ƙarya ko wani kina a tsaya kowa ya tsayar da ki nan ya ce tabbas fasata'alamun man ashabu sirata sabi umarta da za ku sani yanzu ko a gaba ni ko ku za a san waye yake kan hanya ta kwarai wanda yake kan shiriya daga Allah za a kuma an taba tana sani an kare tana an sani an kare an ga ƙarya an gaskiya tana an kare wannan haka ne Allah take nan kakka damu a tsaya kuma an tsayan ƴan ma zamanin wasu da gaskiyar sun komo da ƙaryar wannan shi ne magana kenan yalla ci gaba eh sabon sura ta sabon bismillah بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون
na'am yan uwa mun kare sutar faha za mu shiga sura sutar anbiya kusan ga wannan sura ta fara bayani ga nau'in halin gafala da ɗan adam ke shiga ko da mutane suke ciki zamani zuwa zamani an sani da yan uwa duk mai hankali ya sani ko na addini yake ɗan adam a wannan duniya wata rayuwa ce mai lokaci a kawo shi kowane mutum duk mai hankali komai da addini ya san ɗan adam ba mai dawoma ba ne ba wata rayuwa ce zai mu'akata mai lokaci dogo ko gajere wata rankun babu kai ka zo wata ranbaka kenan ga mai hankali sa akwai wata manuwa samuwa ka a wannan duniya akwai manuwa samuwa ka a wannan duniya kenan wannan matsayin kadai a sassan arab ya halaka kai ya gafala na malamin da bada misali za gano gafala ɗan adam yau kowa zai hukunci yau a ce wani bawan allah ne misali wani mutum ne aka ɗoka aka ba shi mota ɗaya da kanan yan bariki aka tura shi gari kaza za shi aiki kaza misali wata proje ce aka shirya komi da komi ga kudin aiki aka ba shi da kudi da mota da gida da komi za shi gari kaza don aiki kaza kudin komi aka ba shi sai zo wannan garin bai shiga mabara to inda ko kudi ya kashe shiga kasuwa ya mutu ya je ya dawo kura iya shagalin shi da dole kama tambaya wani mara mai mutum shi zai ce wani mutum makwaci ne bai hankali kowa ya ce makwaci ne bai hankali to ɗan adam a wannan duniya ka zo da wata manuwa ta musamman allah ya halice ka ya baka dukkan ni'imomi da ɗan mutum zai iya rayuwa a saman ƙasa allah ya ɗauke mana komi ya ba ya yi abinci ya yi abin sha ya kusurjar iska sha a komi gashi na a saman ƙasa allah shi ya tunan allah shi ba ɗan ba abu ɗaya wanda ɗan adam bai rayuwa he da shi wanda aka bari a hannun adam babu wani abu ɗaya da ɗan adam zai rayu he da shi a hannun mutum yake ko akwai iska mu dai kwasa inda kai za a daban mutu domin mun kare inda ce niger suka ya su oxygen ka shi da galo sai sai kariya wacce da aka abin corona na suka mutu ta kare su ta kare oxygen ta kare ba su ba ta gaji sai wa ta kare ta bada ba su a likita kudin ta kudin ka ɗan shaƙa kudin an yi baka ɗan ka bari ka ta kakar shi abin za a fara ka san ma da wani da yawa ba san ma mai ofiyan ba da yawa ba san mai ma ofiyan ba da san mai oxygen ba da yawa da san mai ba iska ce da ta kake rayuwa wanda zai wanda wanda ka shaƙi abu da yawa a cikin ka ɗan cin oxygen ce ba take maka amfani da ta ma'amala a cikin ka kyauta Allah ya abinci fata alimantar ka sai iri iri aka yi kayan marmari vitamin kaza vitamin b vitamin c vitamin a wa take waye ga kasa nan wani an ba mu su matsala ce da ɗan adam duna abubuwan ba su mutum bai rayuwa sama kasawa ɗaya matsala ce amma baka san ma'ayin su Allah duk da kai shi dan ka rayu aka aka yi ruwa duk inda kake ka samu ruwa ya dai tsauri ya ce wai ɗan adam ke zuwa sama aka kashe milirka wai akwai ruwa a mas wani zuwa da zuwa a zo to za kwana to kwana to ta na'ura za ta shekara shekara nawa ruwa daga neman ko akwai ruwa kare ko akwai ruwa a masu waje waje ana nan ruwa can ana Allah maka ruwan shanka amma kuma zaka dashi to kaga an kaje cancin da yake Allah bai mu da mu rayu a can ba can komai kaje da naka da abincinka da ruwanka har iska kai kaje da amma nan Allah shi ya kula kowa ya baka ci ya baka komai karan fa na rayuwa ko ya baka hankalin da zaka yi jirin duniya ai ga ga giwa girma ne ko ga giwa katuwa ce kuma ka tuma kuma mutan tuma tana kwalluwa haka dukkan zaki iya da kwalluwa amma kamar kai ne Allah ya baka hankali zaka jiran duniya gaba daya wannan kenan wata manuwa ce Allah ka mun duniya don wata manuwa da kenan mai hankali shi ka tete shi san kaya da manuwa a rayuwar ta duniya to shi nan Allah yake cewa laqad rabbil nas yasabun wa hum fi ghaflatin mu'ridun bismillahir rahmanir rahim Allah ce laqad rabbil nas yasabun mutane hisabi ma na kiyama ta kusa kamar lokaci kamar gobe ne ta zama ƙura'an ba kan iya cikin annabi da nisa don ba shi babu wani annabi a yi annabi aka yi shi nuka ɗaya wani dubu wai a ta annabi hul sali da wani aka yi duniya an ji ma'ana yanta amma wani shi ne na ƙarshe aka nabi sa'a ya ce mutane lokaci ya kusa lokacin bincikensu ya kusa amma wahun fi ghaflatin mu'ridu suna cikin rubu ko aka sai gari gudun suke shi nan cikin sahabai akwai wannan bin rabia mai suna wani cikin sahabai ne shi amir sun shi amir bin rabia amir bin rabia wani bako ya zo gidan shi amir ya mai karamawa iya karamawa ta bako wani bakon sai cikin kashi cikin labarin shi ta cikin tarjama shi sai wannan bakon ya ga annabi labarin abin da amir ya mishi annabi wannan bakon annabi ya karama shi ya yanka mai wani yanki na daji na garake gogo da kai sai ya komi gidan amir ce amir wallah na je annabi ya yanka mu daji kaza wallah ka zo in na zan baka abin da haka mutu haɗi yanka suna ci ya ce haba bawan allah mu da ya aka kwada wata sura ta taɓa ki hankalinmu ina yana duniya wani ba a mutu na ci ga ya ta sauka sura ta sauko an ce ana bayan ana ce abin ya kusa kiyama ta kusa ya ba shekar da hanka sai ka ce shekar da hanka ba da bukata Allah ya ce sabin ya kusa wani wani wani wata gona wani an amince na ce diyana shekar da hanka ce ba da bukata ya ce ya kattara ba ne nasu hisabuhun wahun fi gafiratin muhuridun hisabun mutane ya kusa amma suna cikin hudu suna cikin gafala da bijirewa game da maganar Allah yace ma ya tihi min zikrin min rabbi ma ya'tihim min zikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun
yace ma ya'tihim min zikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun ba wani sabon wa'azi yau aya ta sabuwa ko zaka ji wa'azin ya zo bi taba jin shi ba maimakon ya wa'aztu ya lura da abin da ake faɗi lasta mahuta za su ji wa'azin da kunnuwa amma umar abuna suna cikin shagala suna cikin wasanni duk a wa'azin da ake bai shiga aka aka ba su kama ko aka su wasa ma suka saka ba shi na kaca yau duniya ibada kawuri wasa babban ibada su har makaranta ba za kurin yau wannan yau wannan iri iri kullum zama da kama babu abin yan a duniya babu wani bicin irin wasa kuma matsalar gani ba hatta da musulmi suna tarayya da su yau yadda yau ka ce kana wa'azi a hilin baro za a ba da la'ishirin ishirin ga ɗan shi la'ishirin ishirin na ce goma ko ya shace ana shiga la 100 talauci mu 100 kuma aka shiga 100 ake biya ishirin ka cire yau azi za ka wallahi shiga shiga azi ka ga an shiga kyauta shirin ma shirin magabata ke cewa dan yaro wuta yace mutane ce suna sayan wuta da kuɗi baba wuta ba ta kore amma ga aljanna fara ba fara yace wuta yace ana zina banza bayan biya ba giya ba ba sai yake ba duk da saban Allah mutum sun yake biya amma saban Allah a fara kyauta za ka amma ina aljanna Allah shaida mu yace halin mutane ne wannan za su ji wa'azin ya zo amma za su shurara amma hankalin ba anan bai ke hum yal'abu lahiyatan qulubuhum lahiyatan qulubuhum وأصروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون لاهية قلوبهم وهذا كنا يجي سنجي وزيب سنجي أما زوجين هو أكا أن كنا يجي أنجي وازم أنجي آيوين amma ce zuciya ce ta shagada ta yi ko'aka ta shagada ta bijiru sai da shiga mana wani hali daga halin marasa imanin kahun wa a sarrun na jawon da dina zalamu kahurai na wani abin da ake bayan banzan allah labarin abin da aka yi bai labari ake bashi labarin abin da ya waka daga mutanen shi ce waɗannan kahurai sun yi wata tattaunawa sun yi wata gana tsakaninsu suna tattaunawa tsakaninsu suna cewa halhada illa basharun mithlukum shi wai wannan kenan kai annabi kenan shi wanda yake magana annabi ne shi wannan ba mutum bane ba kaman mutum ne wa mutum ne zamu bi mutum kenan kenan kenan yanzu ai Allah ya koda mutum dan wasu wannan suna inkarin Allah ya aiko da mutum mai tunaninsu aiki da wasu ashe ta maulanka su a tunaninsu ya za a yi mutum bai kai ba Allah ya aiko shi shi tunanin wannan kawar musu ba ba zan kamata ba manzo ko Allah bai Allah bai kai aiko manzo ba a suna ga bai kai ba Allah ya aiko shi waye kuma mutumin cin ne ba irin shi ba irin manyan gari za ka sani su wani su wani kai haka kurin wannan shi tunaninsu ai wannan mutum ne kuma su kaman ku afatatun sir antum tubsirun nan me ka magana sir suka ce yanzu ana shawara da shawara ne to wannan kun ga dai mutum ne kamar za ku yarda ku bisiri kuna kallo kinan suna itirafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da abun mamakin da ya yi kallo su aya da yawa ta bayyana a wajen shi wanda ba sa iya inkarinta hatta qur'anin kanshi bayan ƙur'ani ga al'amarin isra'i da miraji ga al'amarin aka ce tsagewar wata abu da yawa sun gani da idansu cewa wannan abin ya yi ƙarfi haka kurin yanzu sai suke kunanta kenan abin da da mamaki kurin sihiri ne za ku riga ban matsayi kuna kallon abin matsayi matsayi ne kan ku bishi wannan haka annabi Allah bana annabi labari ga irin tattaunawa da mutanen ka ke yi a kuskus eh kai mutum ne kamar su ko matsashi ne قال ربي يعلم القول في السماء قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم
قال ربي يعلم القول في السماء والأرض نعم وانا ابن زبات ماماكي وانا ابن تبس يا وكانا سين قس قس كما كبك ودي sai ga manzan Allah ya zo da balabarin abin da suka yi a ɓoye da abin da suke wani da lafasa abin da suke wani shi ne can ƙara kuma labari bai mamakin rabbi ya alamun kawai fi sama da ubangiji na ya san duk abin da ake wani a sama ne ko a ƙasa ne wa huwa sami alim ubangiji mai ji ne da magana kowa da matsan komi kuma masani ne akan komi shi ma labari ya mamakin ni ubangiji na iya san kasan da abin da ke wakana da abin da yake nan abin da kuma Allah ya san da shi eh mushe ban labarin abin da kuka faɗi bal qalu daga su بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ma amanat abadahum ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون
to Allah ce bal kin dai magana tabbas Allah subhanahu wataala ya san duk abin da suke aikatawa na iri da na boye daga cikin abin da kauce ma imani qalu adghasu ahla san bige bigen su sun ce abin da manzana ka zaba da shi kurin yayayen mulki ne kurin fashe fashe mulki ne kurin ya ga mutane kurin mulki ne ke zo ya zo ya ba ku labari ya kaza wata aljanna wata wata waye duk labarin ya yi mulki ne a daga su alam in ya kwaso shiga mu haka suka ce bal bal iftarahu mu akai kul qur'anin kirkira ce yace Allah ya ce kuma bal ko sha kai mawaki ne an ce wannan iyakar da kai da cewa bage bage ne bal fi qawl mukhtalif haka suke magana iri iri a ce wannan nan an ce mulki ne sun ce a kirkirar shi ne ƙwar'ani an ce mawaki ne kirin ba su da magana ɗaya zamana buge-buge ne kurin kuma yake wanda kurin ana neman suka ne kurin neman wani suka ne kurin ake gare shi amma ba su da alƙibla babu alƙibla babu alƙibla baiwa a ce kenan da kansu sun yarda wani tsari ne na shi'ir wanda ke yahi irin nasu ai su larabawa ne sun yi tsarin magana a ji daɗin waƙa a san an san ma'adin waƙa da dimijin ƙur'ani ya san iya da daɗi akwai daɗi shawarar ƙur'ani iya da daɗin ƙur'ani na muka zan dan baka labarin abin da ya wakana ga mai adawa da shi irin su abu jahal da ɗaya cikin wannan su wannan ya kacce su wannan ɗaya cikin da guda uku cikin mai manka haure dai wanda suke zauwa a nan iya karatu cikin iya sallah suna shawarar ƙura'ani ko a ɓoye kowa ke zawa cikin dare sannan suka kwatsa hanya a kai mai ka zo yi a yau kai mai ka zo yi kuma wanda bai kamata muna adawa kuma na kewa mana hukatun shi kamata masawa sai aka sake aka yi alƙawari amma washe gari ya kowa sake wuri suka sake dawa ne yan wani ita mata ƙura'ani iya da wani wani jazibiya wani cikin hankali mai mutum daɗi ne shi wanda bayan kwanan na ba jima da yawa shugaban wannan ƙasa alaman ko su gama da ma'a ta ingila zama ta ingila ko ya a wanda gida ke ɗaukar karatu ko zuwa masallacin musulmi ta zama na ana kira ƙur'ani kun ta nashi an ƙare ta koma gida ƙura amma ba babu rabon imani amma ta ce ta riski shi ta samu nutsuwa ta ce ta zama na ta ya kira ƙur'ani ta kyau ta ƙare ta more ta koma gida akwai daɗi ba ɗaya ba iyajen hankalin ba ta suka ce mawaƙi ne kuma ku na ku maka ce kuma ku tsara ta maka Allah kuma ku tsara tsawa kafa to duk duk wannan cikin bige bigen sai ne a ce mulki ne a ce kikira shi yayi a ce mawaki ne suna ma cewa falayatina bi ayatin kama usul awwali to mun ji dai an manzo ne yazo da aya ma irin yanda aka aiko annabawan farko Musa da sanda irin su annabi Salihu taguwa shi ma dai yazo da wata aya ma da ban zai neman abu da ban zubayin Qur'ani a zo ya zo da aya Allah ce ma amana min qaryatin ahlakanaha ma halakana qabalan min qaryatin wani abin suke nema na kurewa a zo da aya Allah ce ai babu wata alƙarya da ta yi neman irin wannan kurewa in kai annabin Allah ne ka kawo kaza na aya wacce ta imani ba wacce ta imani in kaka damu da neman duk masu neman aya in neman hakuri ne ba da gaskiya suke ba in masu imani ne abin da ke wuya a gani a gaskiya abin da ke tare da kai sa imani to da wannan neman hakuri ne to ce wata al'umma ce ka yi su ta yi imani da ayar da ta nema a sauran ta plus a halaka na mu halakar da su al'ummi da yawa sun nema mutanen sali sun yi imani mutanen far'auna an gwada sandal an gwada tufa da kin an gwada faru an gwada kwalkwata komi Allah musu sun imani ba sai imani ba shi salihin sun imani su taguwa ba sai ba imani hakin aya ba ta san mara imani iman dama ya kiya ne kurin ta yi neman ayar kenan kin aiko da aya wata rahama ce gare su ya ce kenan ma'amma ta ƙabalahun min ƙaryatin a halakanaha a fahim yi minu alumin suka zo kayan su da suka nemi ayar adana ba su yi imani allah halakar da su to su suna da ayar ta za su yi imani ne kenan kin sarkar da aya da ƙure shawa rahama ce ga al'umma domin allah sa kaga ba a sarkar da aya ba irin wata suke nema ta a ƙure kai tsaye da kan allah gama su za ba musu da ya hajji wasu babu labarin su maka allah ya bar su gaba kuma suka yi imani يلا تجبا وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نعم نعم كما كنا مغانا da suke ta cewa ai shi mutum ne a bashirin hadunana har su tada mu mutum zai shiryar da mu Allah ce kul ma kuntu bid'an min rusul annabi ce bari bari mana hara nake kira maganci da baka hanya ko manzanci to wannan manzanni Allah ce wa ma arsalna qablaka illa rijal kayan ka zo ba mu aiko da wani mala'ika ko wata ko wani abu daban sai mazaje illa rijalan mazaje cikin maza Allah ke aiko da sako nuhi ilayhim mazaje ne muke musu wahayi da sako zuwa ga bayi baka kara dan haka wannan magana fasalu ahlal zikr in kuntum la ta'lamun in ku jahire ne nan sai qurayshawa ba san da tayi kai mu yabe gabe ne to ku tambaye ahlul ilmin ga yahudawa nan ga da saruwa sun tayi ku tambaya cikin alumunsu gabata Allah ya taba aiko da wata ko mala'ika manzo zuwa ga wata al'umma kuke cewa an zo da mutum dan uwanku dama haka sun Allah take ba shi yazo da harkon ba ba shi kira ba dama sunan Allah haka take mutanen ɗan uwanku ke aikowa shi ma na malama yawan labari abinda suke hodi cewa a aiko da mala'ika mutum bai aiko shi Allah ce in aka aiko da mala'ika sai mala'ika mala'ika bai haƙuri shekar taka duk yau manzanni mutane zama zama da zai mala'ika ne kuma Allah ce idan ya mai da mala'ika siffar mutum kun tsara kujan mutum ne kuma ke ma da ba da irade ba wuta in ya zo zuba ta mala'ika bai haƙurin cututuro an kuma ka bada shi mutum zamta adam mutum ne kuma wani mala'ika kuma mutum ne kuma kuke kuma kenan kun mutane kun karɓar su Allah kuna ba ba nan aya bace ba da haka Allah ce kenan wa ma arsalna qablak illa rijalan ba mu aiko da wani ba sai mutane mazaje nuhi ile muna musu wahayi muna magana muka baka baka labari mazaje Allah ya ko kaman kai fasalu ala su tambaye masu ilimin abun su tambaye ahlul kitab in kuntum la ta'lamun in kuma kuma sanin abakum akan mun ga maka ne ku tambaye ahlul kitab sai ba ku labari kuma wannan manzannin وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين wannan magana ta manzanni Allah ce wa ma ja'alnahum jasadan la yakunu ta'am ba mu sanya ba manzanni suka bata annaba suka bata ba manzan da yazo Aisha shi daban ne bai cin ma abinci bai sha na Allah ka wannan magana su suke cewa mali cikin furqan mali hadar rasul yakul ta'amun cikin wa qalu mali hadar rasul yakulu at'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila laula unzila ilayhi malakun fayakunu ma'ahu nadhira
aw yalqa أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا
tabaraka
تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا ل... و- وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا
jazakallahu khairan nan suna wannan Allah ya son labarin cewa annabawan da muka aiko ba mu sa su ba mutane ne wanda ba sa ci da sha nan can ba sun yi magana cewa mali hadar rasul ya kudu ta'am wa yamshi fil aswaq me ya me yasa wannan manzo namu iya zuwa iya cin kasuwa iya cin abinci irin namu kuma iya zuwa kasuwa shi ma mabukaci ne iya zuwa ya sayo nan haka yana zuwa ga shi ma mabukaci da kamar su iya ci iya sha iya saye da sayarwa iya kai da kawowa iya harkoki shi ma irin nasu nema yake irin na kowa tunan uwa annabi ya karanta daga cewa kenan annaba ko annabi sallallahu alaihi wasallam kenan neman na kan shi ma yake ba aiki ne ke zamane wannan ta zo wannan ya zo eh wa haka an wata ga nan al'adunmu an ce malam wanda fulin shi iya aiki eh mace ta zo matsalar mijinta matsalar kishiyarta ɓarawo ya zo iya san sata eh mai gida ya zo ya iya da maganin ɓarawo cewa ɓarawo wani muke cewa da Allah kai yanzu ka ba ɓarawo maganin sata ya dira ya je lahaya ka tanka ta fadi ka ba mai gida ma ka ba mai gida ma to wai ɓarawon wai barawun zai ce gina barawun shi na tsake wannan munan al'adunmu kurin an da kurin malami a boka a kun shi da malami man zaka bokan ci kurin kurin shi kun bukata kurin ko mu kai so ka zo ga malam a yi aikin annaba ba haka bane da magabata yan uwan kafa ka karanci al'umma kai har a yanzu in ba yan baba na wajen ba sauran al'ummar musulmi ba san ba malami a gida ya zamana mai arme ya zo mai san farin jini ya zo mai waye ya zo a gida kan boka bai cikin rajin musulunci kurin a nan abin aka kirkire shi ko ya koma kamar su aka mai malami kamar boka amma aikin malami sa al'umma ne kan hanya kurin ya karantar da al'umma ya sa ta hanya duniya su lahirar su shi ne aikin malami shi ne aikin magabata da kuma suna bukatar yan sahabbai hatta sahabbai an baya baya zuwa suke kasuwa a yi tafiya wata guda a je a dawo har abubakar umar bulago suke wata guda a je sha mata biyu ana hanya ana kwadago a je a kawo amma kuma amma addini hidima eh ne ma suke ba kuma maka umar suna kuma kafa ɗaki ba a'a to shi suke wa nan mamaki ya kai manzo ma ne haro rasul ya kunta mun shi ya kai manzo ya kunta mun wani shi kasuwa iya iya cin abinci iya zuwa kasuwa nace manzo zuwa kasuwa kuma ko da kan shi ba da kawai yadda da ko ba zuwa ke so kan rike kan shi kai gida nan da sallama mu anan wai hama wani abu da wanda sai ce wa ce ka ta kasuwa wai haka malam shi na malam malam kasuwa duk Allah da sanci shi malam malam da kasuwa eh malam kun shi a gida yake kasuwa ta ba ta ta san zaman ce ba shine wani taran lokaci ana rigima wani sai ana rigima ina zo tare malam ka zaka malam zaka zaka ana rigima zaka ba rigima wasu biyu da ake rigima ɗayan shi kasuwa ke zuwa so sai sai gidan shi shi kuma ɗayan kuɗin ke bada aje a su kuma na da wannan ji wani ko kamar wani wani ita zuwa kasuwa iya so sai sai gidan shi na ce to na ce ni zina wani shari'a ni ma ni nake so nawa mana kai mana da ce ladi mara zaka da wallahi ni ma ni nake so kana wallahi shi ka to to din din na shari'a ina ba shari'a ni ba ni shari'a kenan wani menene kina a matsala kenan zuwa ake kasuwa ya so a taya a ce ba sai da ba eh sai ba sai da ba ya ce na ƙara haka annabi ke zama na ƙara ya kaza ƙara haka ake ga nafsa da ba to shi suke mamaki sai suke cewa laula unzila ilayhi malakun fa yakunu ma'ahu nadira inda har shi manzo ne daga Allah me ya hana Allah ya aiko man da mala'ika in ma aiko to to a aiko da mala'ika ya sabko ya kame shaida ai wannan manzo da Allah daga Allah yake ni ma mala'ikan Allah ne iya tare da shi eh aw yulqa ilayka kanzu ko a ce in hasha da Allah ne to mun ga daga sama kurin an sabakar mushi da wata taska ta arziki ta musamman bai bukata wajen kowa aw takunu lahu jannatu yakul minha ko to an manzo Allah ne to shi a ce kurin ga wata garka a Makka wata kurin ta manzo ta ta Muhammad ce kurin kuma ga komai a cikin dabbe ne da komai a cikin ta Muhammad ce haka mala ta karshe kada zalimun ta tabi Allah wajen masu karshe ma ne don amma ayyuka bikin gaba daya an buga an soki magana ci magana zuwa kasuwa an kare kaza kaza kaza kaza ta duka ma kullum kada zalimun in tattabi'una illa wajen masu kurin wannan kurin kuna bin wani mutum ne da aka yi wasa da hankali ba shi da hankali mana an mai sihiri kuma matsayi ne kurin haka suka ci alace alace unzura ka jibar halin mutane fatallu kadiba kadiba har mutane ka fitar mulka misali zai baka maka misali iri iri ka je kasuwa ka ci abinci kai waye baka da arziki baka wane ne ta tafaddalu to bil balaka kun sabila sun bar hanya ba ta shiriwa Allah ce tabarak Allah ya girmama Allah girman Allah ya girmama insha sai Allah ka khairu min dalik shi Allah suka ce maka da in Allah da ya so sai sa maka abin da abin suka tambaye ya Allah baka abin da yi wannan man khairan min zalik ta jannatin wa uyun yace yace baka jannatin tajrim ta anar ya baka gonakai wanda tajrim ta tala anhar wanda koramu kidan ba haka ba ruwa ma bai da alaka kusura ya baka benayen inda sai baka ya baka garake baka benayen inda su ba Allah ne haka Allah ya tsara abu kurushi mai kurin kurin sun kai da kun duka abin akai a kawo rishin imani da kiyama ne kun duk wani buge-buge ne amma Allah ajin Allah ne mai sauki ba ka wani suka take wani ba ka Allah tsara ba amma shi ne kin Allah ce wa ma ja'alna mun jasadan la kullu ta'am manzan da muka aiko zalla Allah ba mu labarin ya aiko da manzanni kayan kai to su ma wani manzan da muka aiko ba mu sanya masa wani gangan jiki ne na musamman wanda ba sa cin abinci a'a kuma ce wa ma kanu khalidin kuma su ma mazan suka bata ba wani wanda bai yake dawo ma abada su ma mutuwa suke kaman kowa su ci su sha kuma su mutu mun zo ka kake manzon Allah a ce su da bada wannan musamman kasan kullum su bu su ci su sha kamar malaiku a mutane ne su ci su sha su yi bukata kuma su mutu abin ne su kirme ne na sabu na sabu
ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين
نعم maganar cewa makaru khalidi a nan sada sanin lokacin da ya rashin lahiya ta rasuwa yalo sahabbai sun tada hankalinsu ba a zuwa ko ina sun rikici sun cika wani sun gano da ya ce wani matsala ya samu lokaci cikin mutuwa da a kama abu dushi ya zo ya zama bai ya tsaye kanin bari ya ce na samu labarin kun ta da hankalin ita abinda kuke bane shin akwai wani annabar kahili wanda ya dawoma fam idan ka kusa a kanku abin da bai yiwa ka kusa na kanku abin da a ka kusa abin kanku abin da yawa ba wani annabar kahili wanda ya dawoma sai kun sanar wacin ku ne ka dawoma cikin ku a wannan magana ka kusa ta akan kuma kuran ke annabawa shi suke su sha kuma su mutu ya ce sun masaraka na hamar wa'ad annabawa mun gaskanta masu alƙawari da muka yi na ba su alƙawarin cin nasara da ƙarshen al'amari ne gare su yake an gaskanta masu alƙawarin da aka musu ya ce fa an je na hun mamman na sha ya ce mun tsirin allah kawai da azaba ga nuhu ko ga mutanen nuhu nuhu ya tsira haka halaka da mutanen shi haka annabi salih haka annabi shu'aib haka annabi lut duk annaba haka annabi ga sanan annaba daban-daban ta mun kaskanta mutu da alƙawarin Allah na masa nasara azabar ta zo amma fa anjaynahu muka tsira da su annabawan da wanda muka so nuhu da suka imani lut da mutanen shi haka shu'aib haka kenan ga azabar ta ɗan wa a gari ne za a zaɓa tsawa misalin mutanen shu'ayi mutanen sale tsawa kai garin ne gaba da kuwa ciki amma ba ruwa mai imani su ta kashe masa imani ko tsawa da aka yi a garin ba ku tabar da garin ba suna aka tsawaye amma wani suka mutu haka adawa ga musulmin ga masa imani ya suka taɓa kawata da buga da ƙasa da mai imani ya tsaye laye lau ga mai imani ta laye lau mai imani yadda ta kawata saboda kawata jibgon ƙasa ta kashe shi mai imani ya tsaye laye lau haka kawai mutanen adawa mutanen anubtu kenan wani abu ne haka Allah yake yi bar mutane amma idan azaba ta zo Allah zai halakar da marasa imanin kuma ya bar masu imani wannan kadai aya ce ga mutane yace sun masarka namul wa'ada mun kaskanta musu alƙawali fa anjaynahu mun tsiratar da su mun da wani muka so wa halakal musrifin muka halakar da mabannata kafirai Allah ta bike mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh